شريك في الملك ولم يقل له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل ومن علينا بأعظم دين شرع وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة بيضاء على طريقة واضحة ضراء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورضي اللهم عن آله وصحابته وأهلنا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد إخوة الإيمان بالأمس كنا ننتظر ونترقب إتيان هذا الشهر ونستبشر بأيامه ولياليه فها نحن اليوم في هذا الشهر المبارك ألا وهو شهر رمضان شهر رمضان شهر مبارك شهر الرحمة شهر المغفرة شهر القرآن شهر الدعاء شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون شهر رمضان شهر الذي قال فيه النبي الرحمه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ويقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ومن قام رمضان ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم muna suma da mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar kullum muna ƙara gode mishi muna kuma ƙara tsarkake sunayensa masu tsarki haka kamar kullum muna tawassuli da irin wannan zama a wannan yini mai albarka a wannan wata mai albarka a wannan wuri mai albarka kowane ɗaya daga cikinmu a nan yana da bukatunsa na alkhairin duniya da lahira wanda Allah ta'ala ya san su muna tawassuli da wannan zama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kalle mu da kallon rahama ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairin duniya da lahira haka kuma muna tawassuli da wannan zama Allah ta'ala ya kalle mu da kallon rahama ya gafarta mana zunubanmu baki ɗaya Allah ya sanya mu cikin waɗanda ake ‘yantawa a cikin wannan wata mai albarka tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta abun sonmu abun koyinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabansa baki ɗaya bayan haka yan uwa masu girma kamar jiya-jiya ne muke sa ido muke kirdado muke fatan ganin wannan wata mai albarka kamar jiya ne muke yi wa juna albishir na ganin jaririn wannan wata wannan wata mai albarka watan da duk wanda aka soma wannan azumi da shi aka kuma gama wannan azumi da shi allah ta'ala bai gafarta masa ba to ana tsoron kwata-kwata allah ba zai gafarta mishi ba wal iyadu billah allah ya kiyaye wannan wata kamar yadda kowane ɗaya daga cikinmu ya sani wata ne da allah ta'ala ya yi ya sanya ya zame mana rahama mu wannan al'umma na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata ne da yake kunshe da rahama wata ne wanda yake kunshe da gafarar zunubai baki ɗaya wata ne na amsar karɓar addu'o'i daban-daban wata ne da ke cike da duk abin da mutum zai iya tunani na alkhairin duniya da lahira to domin samun cikakkun alkhairai a ce alkhairi da albarkoki na wannan wata ka same su daidai da koyarwar alkur'ani mai girma ka samu waɗannan alkhairai da albarkoki daidai da koyarwar alkur'ani mai girma akwai buƙatar a ci gaba da tunatar da juna game da wasu abubuwa lokaci-lokaci kafin watan ya ƙare har wasu suna ganin babu laifi goma ta farko a yi irin wannan tunatarwar tun kafin ma a shiga azumin sannan goma ta farko a yi irin wannan tunatarwar goma ta biyu a yi haka goma ta uku a yi irin wannan tunatarwar mun sani akwai abubuwa da yawa da ake so a lura da su a kiyaye su domin samun waɗannan alkhairai da albarkoki na ramadana suna da yawan gaske fuskoki daban-daban amma don ci gaba da tunatar da juna ga wasu guda bakwai kamar haka abu na farko akwai buƙatar duk wanda yake so ya yi nasarar ramadana ya samu alkhairai da albarkoki na ramadana to lallai ya lizinta wa kansa yawan ayyukan ibada ya yawaita wa kan ya lizinta wa kansa yawan aikata ayyukan alkhairi ya zama dare da rana mutum yana cikin yawan aikata ayyukan ibada daban-daban ka yawaita aikata ayyukan alkhairi daban-daban ana tsoro idan mutum ya zama daidai yanda yake kafin ramadana haka kuma yake yanzu wajen ayyukan ibada haka yake yanzu wajen ayyukan alkhairi to ya faɗi ya faɗi saboda haka akwai buƙatar mutum ya lizimta wa kansa ya yawaita aikata duk wani abu na ibada ka yawaita aikatawa duk wani abu na alkhairi ka yawaita aikatawa idan muka yi maganar ayyukan ibada kam kowa ya san nau'o'i daban-daban daban na ibada idan muka yi maganar aikin alkhairi kowa ya san ayyukan alkhairi daban-daban to mutum ya lizinta wa kansa hakan dare da rana safa da yamma amma idan ka lura a yau da yawan mu muna da kasala wani fa yanda yake kafin ramadana har yanzu haka yake idan ana maganar ayyukan ibada da ayyukan alkhairi yanzu haka a cikin mun nan akwai wanda yau azumi ana maganar tara ne ko goma har yau bai taɓa sadaka ko da sau ɗaya ba bai sadaka ba kaga kamar bai ma shirya ba bai shirya ba wanda ya kamata idan ana maganar sadaka wani sai dinga kallon waɗancan mala'u masu dukiyan nan a'a kai ma a yanda kake nan ka yi abin da za ka iya yi wajen ayyukan ibada ka yi abin da za ka iya yi wajen aikin alkhairi akwai wata dattijiya da na sani da daɗewa tun muna ƙanana talaka ce tsohuwa ce kuma kafin ramadana tana da asusu inda take saka 'yan kwandaloli haka za ta yi ta ƙoƙarin duran da ta samu ba ta da bukatarsa sai ta saka a asusu asusu dai take da shi wanda wannan asusun na tsawon shekara ɗaya take yinsa idan watan azumi ya zo ana gobe za a soma ramadana to yau sai ta fasa sai ta fasa asusu wa alal muqtiri qadruhu wanda ke da wadata yayi iya gwargwadon ikonsa wanda kuma bai da shi shi ma ya yi iya gwargwadon ikonsa ala'alli hal wannan shine abu na farko uwa masu girma mu zamo masu yawan aikata ayyukan ibada masu yawan aikata ayyukan alkhairi matukar muna so mu ci nasarar ramadana daidai da koyarwar alkur'ani mai girma daidai da koyarwar sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu akwai buƙatar ikhlasi ikhlas duk abin da mutum zai yi na aikin ibada duk abin da mutum zai yi na aikin alkhairi ya tsarkake shi ya yi shi domin neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan abin domin neman lada kadai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba da wata manufa ba da zarar mutum ya yi wata ibada ko ya yi wani aikin alkhairi da wata manufa wadda ta saba manufar addini da neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala baya son wannan aikin Allah ba zai karba ba da wannan ne muke so mu ja hankalin 'yan uwa masu girma musamman matasa da kuma wasu waɗanda sun manyanta amma a dinga yin wani abu na harkar nunawa da wani abu na harkar aji yakan ɓata ibada yakan ɓata ibada babban misali waɗanda suke tafiya aikin umra mutum ya tafi aikin hajji ko ya tafi umra sai ya samu wani background mai kyau haka ko ka'aba ko kuma yana cikin tawafi ma kaga yana tsakar tsakiyar ibada kenan amma sai ya ɗauki hoto yana cikin ibadar sai ya ɗauki hoto to sai ya yi rubutu a ƙasa ya ce to jama'a ga munan a ɗakin allah mai girma muna abin da za mu iya yi a taya mu da addu'a ko kuma a masallacin masallar sallallahu alaihi sai ya zauna sai ya buɗe ƙur'ani ya samu background da zai bashi ya nuna masallacin manzon allah ne sai ya buɗe ƙur'ani haka sai a ɗauke shi hoto wani lokaci ma bayarwa suke a ɗauke su to sai ya rubutu a ƙasa bayan ya yi sallama to jama'a ga mu nan a masallacin masallaci mai alfarma masallacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wataƙila ma ce to yanzu kam muna iya ƙoƙarinmu ne mu ga mun sauki alƙur'anin nan mai girma yanzu mun yi nisa kusan mun shiga hizifi na arba'in kenan muna buƙatar addu'ar ku saboda Allah saboda Allah ina mecece buƙatar haka ni abinda ma na soma tsoro kada fa lokaci ya kai kada lokaci ya yi mutum yana sallar farilla mai raka'a hudu idan ya yi raka'a biyu sai ba wani ya ce in na kai raka'a biyu ina tahiya ka ɗauke ni hoto idan aka ɗauke shi hoto to sai ya yada ya ce to jama'a wannan da kuka gan mun nan muna ƙoƙarin sallar la'asar kenan mun gama raka'a biyu yanzu za mu shiga raka'a ta uku allah ya taimake mu ina rasa gane menene haka saboda allah idan mutum yana so ya ɗauki hoto ne ya yi haƙuri mana idan ya gama komai na ibadarsa ya yi kwalliya ya sa a ɗauke shi hoto amma kana tsakar cikin ibada kana ɗaukan hoto wa kake nunawa wa kake gayawa duk abin da ka yi na nunawa na jiyarwa ya zama riya to aikin banza ne aikin wofi allah baya so فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا matukar kana son Allah ya karbi aikinka to ya zamana wannan aikin ya kubuta daga riya ko don a jika ko don a ganka saboda haka akwai buƙatar tsarkake duk abin da za mu yi a cikin ramadana inda so shine samu duk lokacin da za ka yi wani aikin ibada duk lokacin da za ka yi wani aikin alkhairi ka yi tajdid na niyyarka ka sabanta niyyar yin wannan abun za ka yi shi ne domin neman yardar Allah ta'ala wannan aikin za ka yi shi ne domin neman lada a wurin Allah ta'ala shi ke nan wa innama li kulli mri'in ma nawa innama al'amalu binniyat wa innama li kulli mri'in ma nawa wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske ga duk wanda yake so ya ce albarka ya samu alkhairai da albarkoki na ramadana to dole sai ya kiyaye wannan duk abin da za ka yi na ibada ya zamana akwai ikhlasi a ciki duk abin da za ka yi na alkhairi ya zamana akwai ikhlasi a ciki abu na uku lizimtar matakan tsarkaka guda hudu lizimtar waɗannan matakai na tsarkaka wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da cewar duk wanda ya kiyaye su ba ma a ramadana ba ko a wajen ramadana ka tsarkaka ballantana a cikin ramadana ka koma kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka babu kai babu zunubi matakan tsarkaka guda hudu mataki na farko lizimtar astagfirullah astagfirullah astagfirullah babu iyaka babu adadi astagfirullah astagfirullah dare da rana safe da yamma kana tafiya da kafa kana cikin mota kana abun hawa ka yawaita harshen ka ya tsinke ya koma danye da yawan faɗin astagfirullah astagfirullah astagfirullah mataki na biyu mutum ya samu lokaci ya faɗa sau ɗari ko sau saba'in astagfirullah wa atubu ilaihi astagfirullah wa atubu ilaihi astagfirullah wa atubu ilaihi sau saba'in ko sau ɗari mataki na uku karanta sayyidul istighfari ɗaya da safe ɗaya da yamma ɗaya da safe ɗaya da yamma sayyidul istighfar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya karanta da yamma kafin gari ya waye sai ya mutu to Allah ta'ala ya tsarkake shi ya gafarta masa ya zama dan aljanna haka duk wanda ya karanta da safe kafin yammaci sai ya mutu to Allah ta'ala ya gafarta masa ya tsarkake shi ya mai da shi dan aljanna sayyidul istighfar da zaka ce Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wannan ɗaya da safe ɗaya da yamma sai mataki na hudu tuba tuba mutum ya yawaita tuba ka hararo dukkan zunubai da ka dinga yi tun lokacin da ka balaga zuwa yau ka ce ma Allah ta'ala ka tuba ka tuba ka tuba duk wanda ya tsare waɗannan matakai guda hudu da yardar Allah ta'ala ya koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi babu shi babu zunubai ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما توابا رحيما haka Allah ta'ala yake magana abu na hudu yawaita addu'ar Allah ya karɓa maka abin da ka gabatar na ibada ko Allah ya karɓa maka abin da ka gabatar na aikin alkhairi duk abin da ka yi ka yi ƙoƙari ka faɗa da wannan sigar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim komin ƙanƙantar kar babu ma ƙanƙanta a babu ƙanƙanci a ayyukan ibada ayyukan alkhairi duk dai abin da ka gabatar maza maza ka faɗa a ranka ka ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya allah allah ka karba min allah ka karba min lallai kai mai ji ne masani an ce duk wanda ya lizimci wannan to ya yi koyi da annabi ibrahim kuma allah ya gaya mana babu mai kyamar koyi da annabi ibrahim sai wawa wanda ya wautar da kansa wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa babu mai kyamar koyi da annabi ibrahim sai wanda ya wautar da kansa annabi ibrahim da annabi isma'il lokacin da suka gina ɗakin ka'aba ka'aba ba su gushe ba suna addu'ar allah ya karba Allah ka karba Allah ka karba wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'ida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim lokacin da annabi ibrahim da annabi isma'il suke daga asas na gina ɗakin ka'aba to haka suka dinga addu'ar Allah ka karba Allah ka karba Allah ka karba saboda haka wannan salafus salih sukan yi wani abu duk lokacin da ɗayansu ya gabatar da wani aiki na ibada ka saurare shi ka kalli bakinsa za ka ji ya ce rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim ko wani aikin alkhairi sai ya ce rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim mu ma'ana muna addu'a da babban murya muna faɗin rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim abu na biyar akwai buƙatar sulhu akwai waɗanda har yanzu ba su sulhunta ba gashi an kusa an kusa gama goma ta farko sulhu lallai ga duk wanda yake so ya ci nasarar ramadana daidai da koyarwar alkur'ani mai girma daidai da koyarwar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne ya zama na tsakaninsa da kowa akwai sulhu lallai kada a samu tsakaninsa da wani ko da wata 'yar uwa a ce wai har ya kai ba sa magana har ya kai kwana ɗaya biyu uku ba sa magana akwai hatsari a ciki hatsari shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadithin abu huraira wanda muslim ya rawaito abu huraira yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akan buɗe ƙofofin aljanna duk ranakun litinin da ranakun alhamis litinin alhamis akan buɗe ƙofofin aljanna sai allah subhanahu wa ta'ala ya turo mala'ikunsa na musamman a duba masa duk bayansa matuƙar kowa da aka samu bai haɗa allah da kowa ba wajen bauta bai yi shirka ba to Allah ta'ala sai ya yi umarni irin waɗannan bayansa gabaki ɗaya a kawo masa sunayensu ya gafarta musu duk bawa duk ranar litinin da alhamis matuƙar bai yi shirka ba Allah zai ce ma waɗannan mala'iku ku kawo mini su ku kawo mini su na gafarta musu amma banda waɗancan guda biyu haka Allah ta'ala zai ce ma mala'iku banda waɗancan anziru hadaini hatta yasaliha anziru hataini hatta yasaliha anziru hataini hatta yasaliha haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita sau uku banda waɗancan guda biyun ku bar su har sai sun daidaita sun sulhunta banda waɗancan guda biyun ku bar su har sai sun sulhunta banda waɗancan guda biyu ku bar su har sai sun daidaita saboda haka akwai hatsari da garari a ce yau ga wani musulmi da wani musulmi har fiye da kwana uku ba sa magana da juna matukar suna cikin wannan wata mai alfarma ana ji musu tsoro za su yi hasara babba allah ta'ala ya kiyaye akwai buƙatar yafiya akwai buƙatar a sulhunta ina ma ina ma kowane ne ya zalunce ka wani abu na ka ka kalle shi da kallon rahama ka ce ka yafe mishi ka kalle shi duk abin da duk girman abin da ya maka kawai ka kalle shi ka ce ka yafe mishi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wal ya'fu ku yi afwa ku yi yafiya shin ku ba kwa so ne Allah ya gafarta muku wal ya'fu wal yasfahu saboda haka akwai buƙatar a sulhunta abu na kusa da ƙarshe umra wata falala da alkhairi mai yawan gaske a cikin ramadana ita ce damar da Allah subhanahu wa ta'ala da zai ba wani daga cikin bayansa ya samu zuwa umra umra a cikin ramadana alkhairi ne babba akwai hadithin ibn abbas radiyallahu anhuma yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal umratu fi ramadan ta'dilu hajjatan ma'i ta'dilu hajjatan ko hajjatan ma'i umra a cikin ramadana ladar da alkhairan da albarkokin suna daidai da mutumin da ya tafi aikin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi muttafaqun alai bukhari ya rawaito wannan hadisin muslim ma ya rawaito wannan hadisin akwai kiraye-kiraye da wasu 'yan uwa suke yi cewar idan mutum yana da wadata sai kawai ya ɗebi dukiya ya tafi umra a irin wannan lokaci wani dan uwa ma yana cewa to Allah bai karbi umrar ma wal iyad billah Allah wai bai karbi umrar ba ba gaskiya bane ba gaskiya bane ai zalika fadlullah fadlullah ne mutum ne mawadaci ya yi duk abin da ya kamata ya yi ma iyalansa ya yi duk abin da ya kamata ya yi ma na kusa da shi ya yi duk abin da ya kamata ya yi ma makwabtansa a'a duk da haka sai ka hana shi zuwa umrar ka ce wai dukiyar umrar sai dai ya zo ya ciyar wai ana fama da talauci in ya ɗauki wannan dukiyar ya tafi umra Allah bai karɓi umrar ba wa ya gaya maka yaushe kuka yi haka da Allah ta'ala ai ma zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u dhahaba ahlu dhufuru bil ujub mala falala ce daga Allah ta'ala abu na ƙarshe akwai buƙatar addu'ar dace duka waɗannan abubuwa da muka ambata da waɗanda ba mu ambata ba ba abu ne na ganin dama ba ba ganin damanka ba ne ba iyawarka ba ne a dace ne daga allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kana buƙatar addu'ar dace kana so ka aikata ayyukan alkhairai da ayyukan ibada ka roki allah ta'ala ya datar da kai kana so ka yi abu kaza ka roki Allah dace komi za ka yi ka roki Allah ya datar da kai akan wannan abin in ba haka ba wani lokaci abin da kake ganin ka fi karfinsa sai Allah ta'ala ya hana ka ikon yi wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin abun ba ganin daman kowa bane a'a sai yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab yan uwa masu girma waɗannan wasu kenan daga cikin abubuwan da ake so a lura da su a kiyaye su domin cin nasarar ramadana da samun alkhairai na ramadana daidai da koyarwar alkur'ani mai girma daidai da koyarwar sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko mun yi magana akan a yawaita ayyukan ibada a yawaita ayyukan alkhairi a wannan lokaci abu na biyu duk abin da za ka aikata na ibada duk abin da za ka aikata na aikin alkhairi ka yi ƙoƙari ka tsarkake wannan abin manufarka ta zama domin neman yardar Allah manufarka ta zama domin neman lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala abu na uku akwai buƙatar lizimtar matakan tsarkaka waɗannan guda hudu mataki na farko a yawaita istighfar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah babu iyaka babu adadi mataki na biyu a yawaita faɗin astaghfirullah wa atubu ilaihi astaghfirullah wa atubu ilaihi a yi ni sau saba'in ko sau ɗari mataki na uku a karanta sayidul istighfari sau biyu a yini ɗaya da safe ɗaya da yamma mataki na hudu a yawaita tuba a yawaita tuba wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun abu na biyar abu na hudu duk lokacin da ka gabatar da wani aikin ibada da duk lokacin da ka gabatar da wani aikin alkhairi ka yi addu'ar Allah ya karɓa da wannan sigar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim abu na biyar akwai buƙatar sulhu ka daidaita ka sulhunta ya zama na babu wani wanda kake gaba da shi a duniyar nan baki ɗaya wanda har gabar ku ta shige kwana uku in ba haka ba za ka samu cikas a cikin ramadana abu na shida a umra akwai alkhairai mai yawa akwai lada akwai albarkoki masu yawan gaske ga duk wanda allah ta'ala ya datar da shi da yin umra a cikin ramadana abu na ƙarshe addu'ar dace cewa Allah ta'ala ka yi niyyar aikata abu kaza ka yi niyyar aikata abu kaza Allah ta'ala ya datar da kai muna addu'a Allah ta'ala ya datar da mu ga aikata dukkan ayyukan ibadoji dominsa muna addu'ar Allah ta'ala ya karɓa mana dukkan ibadojinmu da ayyukan alkhairanmu Allah ta'ala ya sanya mu cikin bayansa waɗanda yake ‘yantawa a cikin wannan watan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك ونحن اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونعوذ بك من شر ما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونعوذ بك ونعوذ بك بما ما لا نعلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم